الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إلى الله هذا المعذري والتالف من عزة الله السفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hada mu wannan rana ta 22 ga watan Ramadana shekara ta 1444 daga hijiran sirna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da wato sha uku ga watan yafar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin wannan sura ta suratun nahali wato aya ta wato muna cikin wannan sura ta suratun nahali za mu tashi akan wannan aya aya ta sha ɗaya wato allah tabaraka wa ta'ala ya ce yin bitu lakum allah tabaraka wa ta'ala shi yake tsirar muku bihi wato bilmai ai azzara Allah ke shi ce ke tsirar muku da tsiro anan aka kawo zar'a a Imam Sharawi ya faɗa cikin tafsirinsa cewa wato azzara shine hab dukkan kwayoyi da ake amfani da shi na abinci abinda ake abinci da shi sannan wa zaitun abubuwan da ake miya da su wato zaitun ana yin miya da mai sannan ana shafa mai yace to sai aka kawo wannan abubuwan da suke ainihin na yin miya da kuma shafawa wannan fili da kuma divinai wato divino shi kuma wannan wani abinci ne bayan an samu an ci zara'a to ake amfani da shi wala anabi da kuma inabi wa min kulli samarati daga ba dukkan wani 'ya'yan itace Allah tabaraka taala shi ya tsirar muku da shi inna fi zalika laayatan wato inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun wannan abubuwa duk Allah tabaraka taala ya riga to ayoyi ne amma ga mutane masu tunani wannan ainihin kalma cewa Allah tabaraka wa ta'ala kira abu aya ya zo a cikin wannan sura har wurare wato har ya zo har wurare guda bakwai guda biyar ya zo da jami'i wato ifradi guda biyu ya zo da mufradi wannan shine na farko na biyu za mu samu wa ma zara lakum fil ardi muktalifan alwanu inna fi zalika la ayatin liqaumin yatazakkarun na uku za mu same shi a aya ta gaba wato aya ta 65 Allah tabaaraka wa ta'ala ce wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un wannan shine na uku na hudu za mu same shi a aya ta 67 Allah tabaaraka wa ta'ala ce min samaratin nakili wal anabi tattakizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun shi ma ayatan wato aya da ifradi sai na biyar Allah tabaraka ta'ala ce summa kuli ay min kulli thamarati wasluki subula rabbiki zulalan yakhruju min buduniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un lin-nas inna fi dhalika laayatin laayatin liqaumin yatafakkarun wato Allah tabaraka ta'ala ya faɗi waɗannan wurare da mufradi mufradi wato ayoyi sai kuma guda biyu da ya faɗi aya wato ya faɗi ayoyin da ainihin jam'i a cikin wannan sura dai Allah tabaraka wataala ya ce wasakkara lakum al-laila wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatin bi amri inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun laayatin aka ayatin da jami'i ba kaman wannan da aka ce ayatan ba wato aya ko ayatin aya guda daya na biyu Allah tabaraka wataala ya ce walam yara yadairi musakharatin fil jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun nan ma zamanto ayatin nan malaman tafsiri suka ce to me yasa a wani wuri Allah sai ya faɗe shi mufradi ya ce aya aya guda ɗaya a wani wuri kuma ya faɗi cewa ayatin ayoyi suka ce dalili na farko dai ana ifradi ne saboda su nuna ma cewa kaɗai takan wanda ya kawo waɗannan ayoyi shine Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya da wanda suke biye da ita za kawo da mufradi yana nuna mutum ya gane wanda ya samar da waɗannan abubuwa wato tsirrai a antum tazra'una wa amnanu zari'un aikin ka kawai ka je ka binne ka shuka amma kai zaka tsirar ne ko Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi yake tsirarwa saboda a nuna maka da takan wanda yake waɗannan abubuwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala kawo ayan da ifradi saboda haka da dukkan shuka da zaka yi da dukkan zaitun da dukkan dibino da dukkan inabi duka aikin ka kawai ka shuka ne amma sauran aikin na Allah ne tabaraka wa ta'ala to saboda haka wanda yake waɗannan abubuwa lallai makadaici ne kuma ya ba da aya ga mutane amma masu tunani sai mutum ya tsaya ya yi tunani saboda Allah tabaraka wataala ya faɗa wani wurin wato sanurihim aya sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqq Allah tabaraka wataala nuna mutane ayoyinsa ainihin afaq wato a sassa na duniya ko ina ka duba wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid akwai wani abu da ka gani akwai aya da yake nuna dan adam ya gane Allah tabaraka wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya sannan Allah tabaraka wataala ce dan adam duk da haka baya ganewa wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun Allah tabaraka wataala ce da yawa zaka samu ayoyi a sammai ko ayoyi a kasai amma mutane suna wuce wannan ayoyi suna kauda kai ba sa ganewa tuna wannan abun aya ne na Allah tabaraka wataala kamar wannan aya zaka je ka dauki ainihin masararka da yake da ainihin kana da bukatan abinci amma sai ka je ka tona mata kabari ka binne ta wato ka shuka ta kwanon ka guda ɗaya ka je ka tona rami ka shuka ta to wannan ka iya abin da zaka iya kuma kai hakikalin tawakkali sai ka jira ko mai Allah zai yi to daga nan kuma Allah tabaraka taala zai tsirar da ita in ka shuka kwano ɗaya ne to sai ga Allah ya baka kwanuka masu yawa Allah tabaraka taala sai ninka ma sama da kwano 70 saboda ainihin cikin ainihin kudura na Allah tabaraka wataala to duka wannan Allah ne yake aikatawa ku iya abin da za ku yi ku shuka to saboda haka in kun shuka sai Allah tabaraka wataala ya tsirar da wannan abun to shi yake tsirarwa ya tsirar muku da wannan ainihin kwayoyin amfani abin da kuke ci na abinci da kuma zaitun da kuke ainihin mayi da shi ku yi miya ku yi abubuwa da za ku haɗa da wannan habbat kwayoyin da kuka yi abinci da shi din na kwayoyin dawa ne ko na masara ko na shinkafa da kuka yi abinci da shi to sai ku hada da shi kuma kwaya ainihin na zaitun wanda za a yi mai da shi wato a yi miya da shi sannan ku shafa abin da ya shafi mai da shi wannan khila Allah tabaraka ta'ala shi ya muku dibinai wannan dibinai kuma abin da za ku ci ne bayan kun ci wancan abinci sannan ya kawo muku inabi shi ma yana daga cikin ainihin wato abubuwa na ainihin kayan marmari kai bayan wannan Allah tabaraka ta'ala ce min kulli samarati daga dukkan mayayan itace ba sai waɗannan abubuwa da Allah ya ambata ba duka Allah ne yake tsirar muku da su Allah ne yake sa su yi yayan da za su yi tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan duka aya ne amma ga masu tunani wanda za su tsaya su yi tunani su gane Allah tabaraka wa ta'ala da ayoyi a cikin wannan abu akwai abubuwan mamaki da zaka binne abu guda ɗaya amma ya fito ya samar ma da abubuwa masu yawa lallai wannan iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع للسياق مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون
Allah tabaraka wa ta'ala ce bayan wannan yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana dama sura na ni'imomi Allah yana irgo irin ni'imomi tabaraka wata'ala da ya mana to daga cikin waɗannan ni'imomi wa sakhkhara lakumul layla Allah tabaraka wata'ala sai shi ya hore muku dare wan nahara Allah shi ya hore muku wuni aka ba ku dare aka ba ku wuni washamsa Allah tabaraka wata'ala shi ya hore muku rana wacce take bayyana a wuni wal qamara Allah ya hore muku wata wacce take aikinta a lokacin dare wannujuma Allah shi ya hore muku taurari duka musakharatin bi amrihi dukan waɗannan abubuwa abun horewa ne da umarnin Allah to bi iradati da nufin Allah tabaraka wataala da iradarsa inna fi zalika ka sani dukkan waɗannan abubuwa da ayatin wallahi ayoyi ne amma li qaumin yaqilun ga mutane masu hankali ai yace dabbaruna wanda suke hankaltuwa su gane kudurorin wato kuduran Allah tabaraka wataala a cikin halittar waɗannan abubuwa a suratul qasasi Allah tabaraka wataala ya faɗa mana wa min rahmatihi ja'alakum al-layla wan-nahara taskunu fihi ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah tabaraka wataala ce daga cikin ayoyinsa ne Allah ya halitta muku dare ya halitta muku rana daren nan litaskunu fihi saboda ku samu nutsuwa a ciki walitabtagu min fadlihi shi kuma rana wuni don ku nemi fadalan Allah tabaraka wataala a ciki shi yasa suratul juma'a Allah tabaraka wataala ce wai za ku dace salatu min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum kuntum ta'lamun wai za ku dace salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wato ku nemi arzikin Allah tabaraka wataala to duk wannan Allah ya samar da shi ne saboda aje ainihin da rana aje a nemi da wuni aje a nemi arzikin Allah tabaraka wataala duka waɗannan ayoyi ne Allah ya muku ne la'allakum tashkurun ko za ku gode wa Allah tabaraka wataala ku yi ibada za su nuna cewa kun yi godiya a kasusin dai Allah tabaraka wataala ƙara cewa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum nahara sarmadan ila yawmil qiyamah من إله غير الله يأتيكم بالليل بليل تسكنون فيه أفلا تصبرون yanzu kuna gani da Allah tabaraka wa ta'ala sanya muku wuni wanda zai ci gaba da tabbata shi kadai wuni ba dare har ran tashin kiyama akwai wani Allah bayan Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai kawo muku dare ya canja wannan wuni da Allah ya muku ya kawo muku dare za a samu wani Allah in ba wannan ba tabaraka wa ta'ala yace to saboda haka a wannan aya ne yanzu ba za ku lura ba afala tusbirun ba za ku hankalta ba ku gane cewa Allah tabaraka taala shi yake juya muku ya muku wuni ya muku dare da ya muku dare shikenan shi kadai ba wanda zai kawo wuni da kuma ya muku wuni shi kadai babu dare ba wanda zai kawo dare amma Allah tabaraka taala shi yake ainihin canja muku a kawo wuni a kawo dare kuma cikin ikonsa da zaka zura ido kana kallo lokacin da Allah zai canja wuni daga dare ko dare daga wuni ba za ka gane ba ka zauna ka ce za ga lokacin da dare zai janye lokacin da gari zai waye ga lokacin da wuni zai shigo ba za ka ga lokacin da yake janyewa ba a cikin iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala sannan da zaka zauna da yamma lokacin da rana ta fari wuni yana karewa kana so ga ya wuni yake tafiya hasken rana hasken wuni zai tafi dare ya shigo nan ma ba za ka gani ba sai dai kaga kawai waɗannan abubuwa sun faru to duk waɗannan abubuwa Allah tabaraka wataala ya ce la ayatin wallahi ayoyi ne amma li qaumin yaqilun ga mutane da suke hankalta masu hankali idan mutum yana da hankali ya kamata ya hankalta ya gane guni da yake zuwa ya tafi dare ya zo wannan ba a banza yake faruwa ba Allah ne tabaraka wataala yake juyar da waɗannan abubuwa wato yake ainihin yake shigar da dare a cikin wuni yake shigar da wuni a cikin dare tabaraka wa ta'ala wa sakkar lakum ma zara'a ma khalaqa lakum ma khalaqa lakum fil ardi Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi ya hore muku abinda ya halitta muku na daga ƙasa ai min alhaywani Allah shi ya halitta muku dabbobi dabbobin da muka karanta ayoyin baya sannan wan nabati Allah shi ya halitta muku tsirrai tsirrai din nan wa gairi zalik da wani wannan waɗannan dabbobi da tsirrai da Allah tabaraka ta'ala ya muku da abubuwan da suke doron ƙasa na duwatsu zaka same su muktalifan alwanuhu launin su mabambanta ne ba kala ɗaya bane a kowanne kalan sa daban launin jikinsa zaka same su mabambanta zaka samu kal ahmar wani zaka same shi ja in tsiron ne wasu tsirran sai ga sun yi jajaye sannan wal asfar wani zaka same shi fatsi fatsi wato yayi yellow sai kan haka dabbobin wani zaka same ta ja zaka same ta yellow haka nan wal akhdar wasu tsirran zaka ga sun yi korra wato sun yi koraye haka su ma wato ainihin dabbobin zaka ga wasu Allah tabaraka taala sanya su abinda halitta wa doron kasa ya sanya su koraye dukkan waɗannan abubuwa inna fi zalika la ayatan lalle wannan aya ce amma li qaumin yatazakkarun ga mutane yattaizun waɗanda suke wa'azantuwa in dai mutum zai wa'azantu ya gane mahalicci tabaraka wa ta'ala to zai gane waɗannan abubuwa duka Allah ne halicce su kuma halittan Allah ba irin halittan mutane bane shi dan adam idan zai sana'anta abu idan misali zai waya zai yi waya ne zai ringa kofi wato sai a ringa kofi in numbers ɗaya ne iri ɗaya ne duka kofi za a ta yi amma Allah tabaraka wa ta'ala kowane abu da yake halitta ina halittarsa ne shi kadai a wato idan Allah ya halitti mutum dan adam to shi kadai ne babu kofi irinsa wanda komai irinsa ɗaya ba za ka samu ba a sai Allah tabaraka wa ta'ala bambanta shi abubuwan da suke jikinsa daban ne ba sama da shi abubuwan halittarsa da abubuwan zane da ke cikin yatsunsa ya bambanta komai nashi za ka same shi daban ne ko da yan biyu ne za ka suna kama amma kowa halittarsa ta bambanta dan uwansa da zai sa yatsansa ya dangwala in wannan zai sa za ka daban ne saboda kowa Allah ya sa masa abubuwan da suke ainihin cikin lamarinsa sun bambanta wato sun zamanto daban to saboda haka sai Allah tabaraka ta bambanta da za ka cire wata gaba da ɗan adam wato ka sa wani ko da yan biyu ne kana ganin suna kama ka cire gaba ɗaya ka sa wa ɗaya to zai zamanto jikinsa sai a ringa bashi antibiotic kafin jikinsa ya karbi wannan bakon abu da aka sa jikinsa saboda yana jin wani abu ne sabo aka sa masa ba nashi bane saboda halittun mabambanta ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi saboda haka Allah shi yake halittan waɗannan abubuwa saboda menene saboda mutane su azantu su gane ba wanda yake waɗannan abubuwa sai mahalicci shine Allah tabaraka wata'ala su miƙa wuya ga Allah tabaraka wata'ala su miƙa wuya ga Allah su musulunta su bautawa Allah tabaraka wata'ala
وهو الذي سخر لكم وهو الذي سخر ما تجاوزون نعما سريا وتسخر الجبل وحية تلوحونها وتعرفون ما حياته ولتبتغوا من فضله ولعلهم تشكرون وعلى طريق غير رادع أن تميل بكم على وسنا لعلكم تهتدون
wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala ce wato Allah tabaraka wa ta'ala ya zakkare mana wa sakkar lakumul bahar Allah ya hore muku kogi wato tekun da za ku shiga Imam al-Qurtubi ya kawo matsaloli guda tara akan wannan aya matsala ta farko yace Allah tabaraka wa ta'ala shi ya hore mana tekuna wato koguna wato ya hore wa dan adam yake tasarrufi ya bashi daman tasarrufi a cikin kogi na hawa da kuma ainihin nitsawa a cikin kogi ya samu arziki da yake ciki sannan a cikin ayan yace Allah ya ce li ta'kulu minhu lahman tariyan saboda ku ci nama wanda yake danye wato ya ambaci naman kifi da matsayin nama to anan sai ta Imam Malik ya ce nama idan an ce nama ajnas jinsin nama kala uku ne akwai nama na zawatil arba'i nama na dabbobi da suke da kafafuwa guda hudu wannan dukansu jinsi ne guda ɗaya da naman saniya da naman akwai da tinkiya duka nama ne iri ɗaya saboda haka ba za a yi ciniki a yi canji tsakanin su mutafadilan ba dukansu matsayin su iri ɗaya in ji ma malik yace bayan wannan akwai wallahu zawatul rishin shi ma jinsin akwai naman ma'abota gashi kaman kaji agwagi da duk waɗannan masu firewa su tattabara da sauran baru da sauransu to waɗannan su ma jinsi ɗaya ne ba za a yi canjin wani da wani da zabuwa da kaza duk ɗaya ne ba za a fifita naman wani akan wani ba wurin canji na uku ya ce Allah tabaraka ta'ala sai ya ce mana wato ya ambaci nama na ainihin zawatil ma'i naman dabbobin ruwa ya ce waɗannan su ma jinsi ɗaya ne saboda haka ba za a canja naman kifi da naman wani dabbar ruwa ya zama to an fifita tsakaninsu ba saboda haka duk waɗannan namomi ba za a yi ciniki tsakaninsu mutafadilan ba da zaman to mutafadili wannan shi ne abin da imam malik ya tafi a kai yace saboda waɗannan abubuwa duka jinsi ne guda ɗaya amma sai aka samu saɓani na imam abu hanifa imam abu hanifa ya ce allamu kulluha asnafun muktalifa ya ce dukkan nama kowane ɗaya yana matsayin jinsi ne idan ka ɗauki naman saniya simfun simfi ne mai zaman kansa idan ka ɗauki ganam yace sinfi ne wato nau'i ne mai zaman kansa haka raƙumi nau'i ne mai zaman kansa saboda haka shi ya saba da Imam Malik akan wannan ainihin matsala suka yi dai maganganu masu tsawo akan wannan abin da ya shafi waɗannan dabbobi da naman da suke dauke da shi saboda haka abin da ya shafi zakkan waɗannan ya gabata a suratul baqara an yi magana wato ya gabata a baya wato na daya kuma a koma akan bayanin zakkan su saboda haka bayan wannan abu na biyu yace ammal jaradu wanda ba ambata nan ba shine abin da ya shafi fari yace fal mashhuru indana jama'atul bai'i zadu hudadan mutafadilan yace abin da yake mashhuri shine a sai ainin cinikin tashin fara wani nau'in fara da wani nau'i a yi cinikin sa mutafadil da fifiko ya ambaci wannan daga sanun a cewa sanun shi kuma ya hana wannan amma wasu malamai mutaakhirin a cikin masabar malikiya sun tafi akan cewa nau'in fari fari za a iya sai da naman fara ko canjin naman fara da wani naman fara mabambanci mutafadil da fifitawa yace saboda shi nama ne da ake yuddakar da ake ajiyewa ba irin sauran nama bane wanda za a ajiyewa ya jima to shi naman fara ana ajiye shi ya jima wannan shine matsala ta biyu da Imam Al-Qurtubi ya kawo tafsirin wannan aya matsala ta uku ita ce sabanin malamai akan wanda ya rantse cewa ba zai ci nama ba to wani nau'i ne na nama za a ce in yi rantsa ba zai ci nama ba to nau'in nama ne idan ya ci wato rantsuwan nan sai ya yi kafara sai wasu malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya rantse ba zai ci nama ba to dukkan lubumul an'am naman dabbobin ni'ima amma banda namun daji tunda al'ada wannan naman shi aka fi yawan amfani da shi mutane suke ganin sa to saboda haka in yi amfani da naman daji wannan ba za a yi ainihin cewa wato ya zai kafara wannan rantsuwansa ba saboda waɗannan al'ada ba a ganin namunsu sosai wannan ita ce matsala ta uku matsala ta hudu da ayan ta ce wa tastakhriju min hiliyatan talbasunaha a cikin wannan kogi ko teku kuna fidda kayan ado wanda wake sawa ana nufin lu'ulu'u da marjan saboda wani wurin Allah ya ce yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan ana fitarwa a cikin kogi lu'ulu'u da marjan saboda haka sai suka kawo maganin cewa to me hukuncin yin ado da waɗannan abubuwa da ainihin ake fitarwa a ciki na lu'ulu'u da marjan wato a yi ado da su a wato a ɗauke su kayan ado ko a yi zobe da lu'ulu'i ko makamancin haka ya kawo maganganu masu yawa daga ciki da yace akwai zobe wanda za a amfani da shi na wannan abubuwa kamar yadda annabi adam alayhi salam ya amfani da zobbe irin wannan har ya fito da shi duniya har annabi Suleiman bin Dawud alaihi salatu wassalam ya gaji wannan zoben yace to saboda haka ana kiransa katimul izzi zobbe na izza na girma wannan ita ce mas'ala ta hudu mas'ala ta biyar baiwar Allah tabaraka wa ta'ala alal rijali wan nisa a maza da mata imtinanan amman bima yakhruju min al-bahri ni'ima ce da Allah ya yi gama gari ga duk abin da yake fitowa daga teku wato maza fala ya haramu alaihim shay'un minhu ba abin da aka haramta wannan maza su yi amfani da shi ko mata wannan shine abin da Imam Shafi'i ya tafi akai saboda haka ainihin suka tafi akan wannan yace cewa ya inganta kowanne zai amfani da shi amma banda zahab wal harir banda zinari da al harir saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talbasu al harira fa innahu man labisahu fi dunya lam yablasuhu fil akhirah kar ku sa alhariri saboda duk wanda ya sa tufa na alhariri ba zai sanya shi a cikin aljanna ba kamar yadda bayani zai zo inda zamu samu a cikin suratul hajj abin da ya shafi ainihin wannan na alhariri yace to menene kuma hukuncin a dauki fidda mutane su rike shi azurfa wanda aka samo daga cikin ruwa a rike shi zobe yace to wannan ai manzala sallallahu ya dauki zobe na zinari daga farko ya saka sai ga mutane suna sawa sai ya sadda shi ce ba zai ƙara sa shi ba to sai ya dauki wato zobe na azurfa sai ya sanya shi saboda haka bayan manzala sallallahu sai na Abubakar ya saka sai na Umar ya saka sai na Usman ya saka a lokacin sa yana amfani da wannan zoben sai zoben ya fada a cikin rijiya biru arisin rijiyan aris saboda haka sai na wato sai malamai suka rufe kan cewa ja'is ne za a yi amfani da abin da ya shafi zobe na ainihin azurfa ko da ga maza ko da ga mata babu laifi akan wannan saboda haka za a amfani da wannan kawatin zobe na ainihin abin da ya shafi wato fidda azurfa sai abu na shida idza sabata jawazul takhattum lirrijal bil khatim al fidda wa tahalli bi idan dai ya halatta tunda ya halatta ya amfani da zobe na azurfa wato a tashi yace to amma me hukuncin kuma na wato na kashu ai rubutu a jiki an ya kuna fi zikrullah a sa wani rubutu da akwai ambaton Allah jikin zobe na azurfa din yace to wannan jama'a daga cikin malamai suna ganin ya halatta amma ibn sirin ya karhanta shi suka ce to sun halatta shi a rubuta aya amma to yan halatta ya ake ganin mutum ya shiga da shi banɗaki kuma ya sanya shi a hannunsa na hagu a ce bayan ya shiga da shi banɗaki kuma ya istin jayi wato ya yi tsarki da shi mai hukuncin wannan nan ma dai suka karhanta kama an karɓo daga wurin imam malik karaha na amfani da wannan saboda haka suka karɓo hadisi wanda duk da hadisin wasu malaman hadisi sun ce munkari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai shiga khala banɗaki yakan aje kataminsa wato zobensa ba zai shiga da shi ba wannan shi ne ainihin matsala ta shida matsala ta bakwai a wanda Bukhari ya rawaito daga anas bin malik allah ya kara masa yadda cewa an karɓo cewa sai na wasu lasulam ya yi zobe na fidda kuma ya rubuta a jikin zoben muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kenan ya halatta ga wani shi ma ya yi rubutu a cikin zobensa ya rubuta sunansa ko ya rubuta sunan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jiki to anan nan ma malamai suka yi sabani suka ce ai abin da yake abin da aka sani kamar yadda ma malik ya fada kulafa da kulat suna ganin su kan an yadda musu su rubuta sunayensu a jikin zubbunansu wato in mutum khalifa ne ko alkali su sa sunayensu a jikin zobensu saboda haka su an halatta gare su amma mutane sham suna ganin cewa bai halatta ba wanda ba sarki ba ba wani abu ya rubuta sunansa a jikin wannan zobin sai dai an karɓo cewa imamu zuri shi ya rubuta a jikin zubbinsa cewa muhammadu ya tsallallahu al'afiya shi sunansa muhammad yana roƙon allah ta baraka ta ya bashi afiya ko kuma ainihin hatim abin da yake ainihin hatam na malik abin da aka sa a jikin zubbinsa cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil shine abin da yake jikin zobensa to alayi halin dai sun halasta a rubuta wani abu a wannan sai dai sun karɓo hikaya Umar bin Abdulaziz, Khamisul Khulafa, wanda shine na biyar ɗin halifofi a wurin adalci, ya ji ɗansa ya sayi zobe. Wannan zoben, wato ya saye shi da dirhami bi alfi dirhami, dirhami dubu. Sai ya aika wa ɗansa ya ce, labari ya iso ni, ka sayi zobe da dirhami dubu, ka sai da wannan zoben, ka ciyar da manyan wata dubu. sannan ka sayo zurbe na ƙarfe na bakin ƙarfe na dirhami ɗaya sai ka rubuta a jikinsa rahimahullahu imran arafa qadara nafsihi Allah ya ji kan mutum da ya san matsayin kansa saboda haka yadda manyan wata dubu ya fi amfani akan ka zo ka sa zobe a hannunka na dirhami dubu saboda menene Umar bin Abdulaziz shi mai adalci ne khamisul khulafa shi yasa matarsa yar ɗaya ne daga cikin halifafin Umayya lokacin da babanta yake gwamna ainihin halifa ta mallaki gwalagwalai da zinarai umar bin abdulaziz yana zama halifa yace to bari a fara aiki a kanki ko dai ki me da waɗannan gwalagwalai da yake samu lokacin da mahaifinki yake halifa baitul mali ko kuma aure na ni da ke ya ƙare tace me ya kai ga mutuwan aure sai ta mai da waɗannan gwalagwalai wanda ta karɓa ta zame su a lokacin da babanta yake halifa to saboda haka mai ainihin adalci ne a lokacinsa kura da akuya suna kiwo wuri ɗaya saboda adalci wata ran ya fita daji sai ga tsuntsuwa ta faɗi ta mutu sai ya ringa kuka ya ce Allah zai tambaye shi tsuntsuwan nan ta nemi ruwa ne ta rasa a jeji Allah zai tambaye shi tsuntsu ta rasa ruwan da za ta sha a lokacin mulkinsa ya sa dukkan ainihin wani farsahi wato tako kaɗan a tona rijiyoyi na ruwa a cikin daji saboda tsuntsaye su samu ruwan da za su na sha tsuntsu ba dan adam ba saboda tsaye da adalci saboda haka wata rana wani sai ya ji kura ta kama ku ya ce to duk yanda aka yi halifa ya rasu lokacin da aka bashi halifanci mutum ne mai jiki dakam yana da jiki idan ya ɗaura wandonsa cikinsa yana sauka ya rufe masa lawurce yana zama halifa sai ya fara ramewa ya rame babu wannan tumbin babu jiki zaka tambaye shi "Ah, mutane suna samun shugabanci su yi kiba su yi jiki kai kuma ka samu shugabanci ka rame ya haka yace ai da al'amarin kansa ne kadai a kansa yanzu kuma Allah ya dora masa nauyin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka suna kansa saboda haka damuwa da al'umman manzo Allah dole ya rame shi yasa wata rana an aiko jariya yanga daga gidansa ta zo za ta gaya masa damuwan gida ta fara surutu ta kyakkyakke ki shiru akwai fitila a cibolbol na gidan gwamnati wato na aikin ma'aikata ofis ɗinsa sai ya kashe ya ce karki faɗi damuwan gidana a cikin hasken fitilan gwamnati ya zama na ci haramun saboda haka ki faɗi damuwa a duhu wanda ba cikin fitilan gwamnati ba karin ci ainihin wato haƙƙin gwamnati wannan shine halifa na biyar wato khamisul kulafa a wurin adalci shi yasa lokacin da ya mutu ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala suna cikin tona kabarinsa sai takarda ta sauko daga sama amanun min Allahi min Umar ibn Abdul Aziz min an-nari amana ne daga Allah Allah ba zai azabtar da Umar bin Abdul Aziz daga wuta ba saboda irin adalci da ya rike to saboda haka da ya ji ɗansa ya ainihin sai zobe na dirhami dubu sai ya sanya ɗan nasa wato ya sai da shi ya ciyar da masu jin yunwa mutum dubu shi kuma ya sai zobe na karfe ya rubuta wannan rubutu cewa Allah ya ji kan bawa da ya san matsayin kansa shin da bawa ba komai bane bai kai ya kai wannan ba a sannan matsala na takwas da Imam Al-Qurtubi ya kawo akan fassarar wannan aya ita ce cewa wanda ya rantse ba zai sa kayan ado ba sai ya sanya lu'ulu'i to zai kafara wannan rantsuwan nasa ko kuma ya ne ne to nan ma ya kawo cewa ba zai kafara ba kan tafiyan maganan Abu Hanifa da Ibn Kuwaizi al-Mindada da makamantansu saboda ko su malamai kuma suka dan cewa lalle ne shi ma lu'lu'i yana cikin ainihin huliyan huliyan kayan ado wanda Allah tabaraka taala ya ambata a cikin wannan aya matsala ta tara ta ƙarshe shine wataral fulka mawakira fihi wato وقد تقدم ذكر الفلك والركوب البحر في البقرة yace za a ga jiragen ruwa suna ainihin kutsawa suna fasa teku suna cikin tafiya yace maganan da ya shafi jirgin ruwa da hawa kogi teku ya gabata a cikin suratul baqara wanda yayi maganganu mai yawa a ciki yace to wannan jiragen ruwa suna zuwa ne su dawo suna tafiya birihin wahida wato suna tafiya suna juyawa da iska guda daya iskan da ta kai su za a dawo da su wato mana munkar wato shakul ma wato tsatsaga ruwa da ainihin ake yi a cikin teku wannan shine ainihin matsaloli guda tara da imamul qurdabi ya kawo a cikin tafsirin wannan ainihin aya saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya hore muku wato ainihin a teku a kogi lirrukubi wal gausifi da ainihin hawa a hau teku ko kuma a nitsa a ciki a ciro ainihin a kamo kifaye da suke ciki ko a ciro arziki da yake cikin ruwa wato cikin kogi a litakulu min hulaman qariyan Allah tabaraka taala ya hore muku wannan ne saboda a ci nama wanda yake danye wa samak shine kifi a wa tasakrijuna minhu hilyatan anan laman qariyan imam sha'rawi ya fada cikin tafsirin sa yace abin da yasa kifi shi danyen nama ne da an bar shi da ya zamanto ba qariyan ba da zai ainihin ya zama zai ajiyu yadda za a ajiye sauran abubuwa a yi dikarin sai shekaru da shi kenan sai ya zama to masu wadata sun hana talakawa samun saduwa zuwa ga naman kifi sai sai su ringa iddikare sa su ringa boye shi suna ajiye shi kamar yadda suke ajiye masara da sauran abubuwa amma la tabaraka taala sai sanya shi yana saurin lalacewa a wato ba zai ajiyu ba in ba da abubuwa na sana'antawa na zamani ba ba za su ajiye yadda za a ajiye ainihin sauran abubuwa na masara ba da sauransu saboda haka Allah tabaraka da shi wurin da muku da ainihin naman kifi saboda haka wa tastakhriju minhu hilyatan kuma Allah tabaraka da shi ya sanya a cikin teku kuna fidda kayan ado kayan adon nan talbasunaha wanda za ku ringa sawa wa hiya lu'lu wal marjan shine abin da ya shafi lu'lu'u da marjan da ake fitarwa a cikin ruwa saboda haka a tarumul izza sun mata namu lelan ya gusul bara man tsaraba la'ali wato duk wanda yake neman waɗannan abubuwa lu'ulu al-marjan dole sai ya nitsa cikin teku sannan ya samu cikin kogi sannan ya samu su as-sama ku sammahu Allah tabaraka wa ta'ala lahaman anan shi yake kifi Allah ya ambace shi da nama lita'lama annahu ghayru mutajin ila zabi saboda ka sani baya bukatuwa zuwa ga hayan yanka shi tun yana nan a cikin ruwan Allah ya kira shi nama saboda haka shi nama ne ba bukatuwa zuwa sai an yanka shi wato an yanka shi saboda haka shi nama ne sannan wani ya zo ya tambayi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna narkabul bahra wa namilu ma'ana qalilan min al-ma'i fa nartau bihi fa in tawadda'na bihi adashna afa natawadda min al-ma'i ko min ma'il min ma'il bar ya rasulullah muna hawa jirgin ruwa a cikin teku kuma muna ɗaukar ruwa kaɗan wanda muke amfani da shi a cikin jirgin ruwa idan muka ce za mu na alwala da wannan ruwan da muka ɗauka muka yi guzuri da shi to za mu shiga matsala na ishin ruwa to idan za mu shiga matsala na ishin ruwa to yanzu za mu yi amfani da za mu yi alwala da ruwan teku saboda shi ruwan teku ruwa ne da yake da gishiri gishiri to shi yasa yake tambaya za su yi alwala da ruwan wannan teku mai gishiri a sai mangala sallallahu alaihi wasallam yace duhurun ma'uhu a huwa duhurun ma'uhu sannan shil alhillu mai tatuhu yace ai shi teku ruwansa mai tsarki ne ko da ruwa teku ne mai ainihin ruwan gishiri gishiri za ku yi alwala da shi ruwansa mai tsarki ne bayan sannan ruwansa mai tsarki ne mushin cikinsa duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa baya mushin wato mushin cikinsa halas ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halasta shi fali haza halla sawa'un kana mayyitan aw hayyan saboda haka ya zamanto fali haza hillun saboda haka ya zamanto halal ne mai rai ne ko matacce saboda haka Allah ya siffanta shi da ainihin nama wato ya zamanto nama ne Allah tabaraka wa ta'ala ambace shi li ta'lama anna akalul lami tari afdalu min akalil lami yabis saboda ka gane cin nama wanda ya zamanto irin na kifi wanda aka yi shi ɗanye wanda ɗanyen kifi ya fi a kan kaci naman bushashe wanda ya riga ya bushe ya zama an shanya shi a rana ya bushe ko aka sana'anta shi da abin da ake sana'antawa ya zama bushashe wa rubba ma yurisu a sama yabis wa rubba ma yurisu da ita da yawa ma kifi wanda ya riga ya bushe aka shanya shi ya bushe to zai iya garar da ciwo amma ɗanye yana da fa'ida saboda an karɓo hadisi sai dina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu samaka fa innahu yazhabu bil hasadi ku ci naman kifi domin naman kifi yakan tafiyar da hasada yakan rage wa mutum hasada ya zama ba zai ainihin zama mai hasada ba saboda cin naman kifi kamar yadda mai ruhul bayani na kali daga baharul ulum ya kawo wannan kadiya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha a cikin teku ko a cikin kogi kuna fitar da kayan ado wanda kuke sawa to akan nan batun kayan ado sai shehu ya kawo matsala na sabani tsakanin imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu malik imamu malik yace alhilatu allati talbasu al-lu'lu wal marjan fali hadha abaha shafi'i dirrijal yace kayan da ake sakawa wanda ake samuwa daga ruwa su ne lu'ulu da marjan saboda haka imamu shafi'i ya ce Allah ya wato ya halasta su ga maza da mata domin Allah ya ambata mana cikin abin da ya hore mana ya ambaci waɗannan abubuwa da ake firwa daga ruwa Allah bai bambanta kira cewa maza ko mata ba saboda haka wallahi la yamunnu alina bi shay'in haramin Allah ba zai mana baiwa da abin da yake haramun ba saboda haka imamu shafi'i ya ce duka halas ne ga maza su amfani da lu'ulu da marjan halal ne zama za su yi amfani da lulu da marjan haka mata halal ne Allah da zai mana ni'ima da abin da ya haramta mana ba inji imamu shafi imam ali yace a yace ai an halarta wa mata ne amma yadda lamarin yake illa bi san nisa yatamatta'u bihi rijal ka annahum ka annahu lufsuhum yace ai idan mata suka saka kayan adam aka je aka ciro a cikin ruwa lulu da marjan mata suka yi ado da shi ai maza ne suke jin daɗi idan sun kalli mata sun yi ado idan ka je ka saya matarka kayan ado na waɗannan abubuwa ta saka kalli ta sai ka ji daɗi to tunda maza sun ji daɗi sai ya zamanto kamar ma su suka saka ai mata ne suka saka matan su ne suka saka suka kalli matan suka ji daɗi to sai ya zama kamar su suka yi amfani da wannan saboda haka baiwar Allah ya baiwa ne ga maza da mata mata sun saka maza sun kalla daga jikin mata sun ji daɗi sai ya zamanto duka an haɗa su a cikin wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala yayi tsakanin maza da mata gaba ɗaya ba lalle maza ne sun saka ba sakawan mata su kalli mata sun saka su ji daɗi to shi kenan shi ma ya isar kamar sakawa suka yi yadda imam malik ya faɗa kenan shi yadda ya kalli matsalan bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sannan watar alfulka as-sufuna mawakhiruhu ai mawakhir mawakhirati Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za ga jiragen ruwa suna tafiya wato tamkurul ma ai ta shubbu durayhin wahida suna tsaga teku da wato suna tsaga teku suna tafiya a ciki a wani wurin Allah tabaraka ta'ala ya ce ai wa ma yastawi al-barani hadha azbun furatun sayagun sharabuhu wa hadha mil'un ujajin wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka fihi mawaqin tabtabu min fadlihi wa la'allakum tashkurun kamar yadda za a cikin suratul fadiri wato ta zamanto tana kama da wannan aya a wasu wurare to saboda haka Allah ya samar da wannan ne kuna ganin ainihin jirgin ruwa tana tsaga wato cikin ainihin teku tana tsagawa duk wannan ana tafiya a cikin jirgin ruwan nan da doron ƙasa saboda menene li tabtagu min fadli saboda ku nemi falalan Allah wato ku nemi arziki a doron ƙasa bitijarati da yin kasuwanci ya zama za ku nemi arzikin Allah tabaraka wata'ala da yin kasuwanci a dauron ƙasa sannan wala allakum tashkurun ko dai za ku gode wa Allah tabaraka wata'ala akan waɗannan ni'imomi da Allah tabaraka wata'ala ya muku na hore muku waɗannan abubuwa ku gode wa Allah wato shukuru amma godiya ta shukuru waɗannan abubuwa Allah ya yi ne saboda ka gode na shukuru idan Allah ya ma ni'ima kaza naira kaza ya shigo ba za ka sa banki ka ce kai alhamdulillah ka ƙara siyan wannan gidaje ka alhamdulillah baka ba da godiya ba. A, godiya shi ne a ga gurbin wannan abu a jikinka na ɗaya. Na biyu, ka sadar da wato alherin ya isa wurin wani, ka ratsi a kanka, wato ka ba al'umma manzo Allah sallallahu ka yi ibada, ka fidda zakka, ka yi infaki, ka ba wasu, to wannan shine kai godiya a aikace, ba godiya a baki ba. Shi yasa Allah da ya wa'alu da ni'ima sai ce imanu ala da shukru wa qalilan min ibadiyash shukur. Ku yi aiki na godiya annabi da yi duk abin da zai na godiya sai ce Allah na kasa gode maka na rasa ma da yin gode Allah ce to yanzu ne kai godiya tabaraka wataala to saboda haka abin da ake bukata ga bawa sai godiya idan Allah ya ma nima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya bawa nima ana so a ga gurbin niman a jikinsa ba kai Allah ya ma nima a ga inda kake zaune daidai yake da wanda Allah bai Allah bai sa ya samu wannan ni'imar ba su abin da yake sawa daidai yake da wanda bai samu abin da ka samu ba abin da kake hawa daidai yake da wanda bai samu wannan ba wannan baka gode wa ni'ima da Allah ya maka ba ba a ga ainihin alaman neman a jikinka ba wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith ni'mar da Allah ya maka ka zartar tabbatar Allah tabaraka taala ya ma ni'ima sai ka gode wa Allah kan wannan ni'ima da Allah tabaraka taala ya maka saboda haka lokaci zamu ga kan wannan aya na gode wa ni'imomin Allah zamu tashi wa alaka a fil ardi a
wannan tambaya ne ya halasta ga mai azumi wato idan zai tafiya ajiye azuminsa wato ya zamanto ya ajiye azumi saboda tafiya da zai yi sai in ya isa daga wannan tafiyan ko ya sauka wato sai ya zamanto ya ci gaba da azumi dama Allah tabaraka wataala ya gaya mana abin da ya shafi azumi a cikin suratul baqara ayyaman maluda faman kana minkum maridan maludat man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wanda ya zama bai da lafiya ko yana kan tafiya to ya ajiye azumi sai bayan wannan tafiya ko bayan samun lafiya sai ya rama amma a ƙarshen ayan Allah ya ce wa anta sumu khairan lakum khairul lakum ku yi azumin fa shi yafi alkhairi tafiya da zai zama akwai mashakka saboda tafiya qit'atun min al-azab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya wani yanki ne na azaba zaka shiga mota daga nan zaka tafi har Lagos kaga yanda yanayin tafiyan take ga hanya ba kyau ga gargada da sauransu zaka shiga mashakka wahala sosai to shikenan sai ka ajiye azumi Allah ya ce dama idan kuna tafiya sai ku ajiye azumi bayan azumi sai ka rama to idan dai tafiya ta zama to tana da nisa wanda zai zama mashakka cutarwa da shi mai azumin shikenan sai ya ajiye idan kuma tafiya ne nan zai zuwa Bauchi ya san ba wani abu wannan kan dama ko baya azumin ba ba bukatan ya ci abinci a cikin motan ko zai je daga nan zuwa Kano ba bukatan inda zai tsaya ci abinci shikenan ko ba azumi kike ma ba za ka ci abinci ba to me kuma ka ajiye azumi to sai ya ci gaba da azumin sa wannan ba wani abu amma idan zai kuntata tafiya ne wanda zai wahala zai shiga wahala to shikenan sai ya ajiye azumin sa sai bayan azumi sai ya rama amma fa idan zai iya to an ta sumu khairul lakum ku yi azumin shi ya fi alkhairi gare ku kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ina gare wannan shine in ya zama to mashakka shikenan sai mutum ya ajiye in kuma ya zama ba mashakka ba wahalarwa saboda shi addini kullun sauki ne inna addini la yusrun addini sauki yake kawo baya kawo kunci baya kawo jawo mutum zuwa ga halaka don tafiyan ya kai da zai shiga yanayi na halaka da wahala shikenan sai ya ajiye azumi saboda halin da zai shiga na wahala da kunci sai ya zama an samar masa da sauki idan kuma babu wannan wahala da kunci shikenan sai ya azumi shi ya fi masa alkhairi Allah ya gafarta mana ya sanya cikin da zai yanta a kaga motan kuma wasu motocin zamani ma kaga da AC ya fi ma inda yake zaune da AC zaka yi ta bacci ma baka san kana cikin tafiya ba sannan mota ne da battakin gargaza don an buga gargada ma ayyanka kamar motsa kawai ka dan kai sai a isa ma baka san ka isa ba to kaga wannan ya zamanto kamar ma kana zaune cikin gidanka ne a kai wannan tafiya amma zaka shiga wasu irin motoci ko roka ko tirela da wani abu makamancin haka kana cikin rana a ta buga gargada da kai kana tsalle kana faduwa kuma tafiya mai nisa kamar yadda dan uwa ya ce kwanan sun yi tafiya wani lungu sun je dauko shinkafa sun tafi da motar su gudiddiya a bayan dauko shinkafa da suka yi ainihin yankin Taraba yankin da yake nan da suke bi ta mutum ɗaya da sauransu wuri ne wanda wani wurin sai sun sauka sun sauke buhunan a cikin motar sun tura su horar da motar sannan su ƙara to a tafiyan dai yaron mota ya kusan halaka ƙarshe dai suka ga zai rasu ya ga zai halaka ya ajiye azumin sa shi ya sha azumi su kuma dai hakan dai suka daure suka idar da azumin sai sun sauke buhunan sun tsallaka kwari su ƙara ɗauko buhunan su loda a cikin mota ƙarshe dai har suka ajiye buhu sittin duk suka bar shi a baya don sun ɗauko buhu ɗari biyu ne a motan da ƙarshe dai suka taho da buhu ɗari da arba'in a ciki ma har buhu ɗaya ya bata a sauƙewa da mayarwa da sauransu to dai kaga in tafiya ta zama irin wannan kaga akwai mashakka sai ka ajiye azumi Allah ya ce in tafiya ne to tafiyar ta zama akwai kunci a ciki da wahala sai ka ajiye azumi shi kenan idan kuma tafiya ne cikin sauki da AC da sauransu to wannan kan kai azumi shi fi ma alkhairi Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabara ala sirril haqq bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin